بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau kwanan wata 29 ga watan al-muharram shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 29 ga watan tara shekara ta 2019 miladiya muna darasi na 45 a cikin wannan littafi mai albarka مختصر زاد المعاد لشيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة idan yan uwa za su iya tunawa muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi zakka lokaci ya ƙure mana ba mu kammala a babin ba ya mana bayani dangane da nau'i nau'i na abubuwan da ake cire musu zakka kuma abin da ya shafi nisabin zakka na dabbobi da na kuɗi da sauransu sannan sai ya ce a can ƙarshe wajen bayanin zakkar raƙuma cewa raƙumi guda biyar ne za a cire akuya ɗaya ya ce hikimar haka ita ce saboda jinsin nau'in raƙumi ba abu ne da yake iya ɗaukan muwasati a karan kansa ba abin da ake nufi kamar raƙumi a ce a guda biyar a cire guda ɗaya ya yi nauyi da yawa sai shari'ar musulunci sai ta ce a ba da nawa akuya guda ɗaya to sai ce fa in takarrarat al-khams khams marrat wa sarat 25 ihtamala nisabuha wahidan minha to idan biyar biyar din na raquma suke ta maimaituwa biyar biyar biyar biyar biyar har sau biyar ya zama raqumi 25 to zai iya sai nisabin sai iya daukan kwaya daya kaga ai yana da yawa 25 amma a ce a biyar a bada kwaya daya kaga yayi nauyi kwarai da gaske yace summa innahu lamma qadda lamma qaddar sinna hadha alwajib fi ziyadati wan nuqsan بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاد وبنت مخاد وفوقه ابن لبون وبنت لبون وفوقه الحق والحقة وفوقه الجزع والجزعة وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجهفها ويكفي المساكين فوقع الظلم من الطائفتين الغني بمنئه ما وجب كما أوجب عليه والآخذ بأخذه ما لا يستحقه فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين والله سبحانه وتعالى تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء يجمعها صنفان أحدهما من يأخذ لهاجة فيأخذ بحسب شدة الهاجة وضعفها وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل الثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله فإن لم يكن الآخذ مهتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة malam yake cewa shari'a ta kaddara mana shekarun da ya kamata a bayar dangane da dabbobin zakka wajen ƙaruwarsu ko tauyewarsu ko raguwarsu gwargwadon yawan raƙuman ko ƙarancin raƙuman ko dai a samu ibnu makhat ana iya samu ibnu makhat in an ce ibnu makhat ko bintu makhat shine wacce take da shekara ɗaya ta shiga ta shekara ta biyu akwai wanda yake sama da su sama da ibnu makhat ko bintu makhat wa fawqahu ibnu labun wa bintu labun ibnu labun shine wato dan shekara biyu zuwa shekara uku ko yar shekara biyu zuwa shekara uku shine ibnu labun wadda yake da uwa tana shayarwa bintu makhat kuma wacce take da uwa mai ciki dabba ce an haife ta uwar da ta haife ta tana da ciki ita ce bintu makhaf in namiji ne ibnu makhaf ibnu labun dabba wacce take da uwa wacce take tana shayarwa ko bintu labun wa fawqahu alhiqqu ko alhiqqatu wanda yake sama da wannan ibnu labun ko bintu labun akwai alhiqqu ko alhiqqatu alhiqqu um, namiji alhikatu ta mace wacce take da shekara wato ta shiga ta hudu daga ta uku ta shiga ta hudu ko na uku ya shiga na hudu akwai aljaza'u duk shari'a ta san da lissafin waɗannan aljaza'u ko aljaza'atu aljaza'atu wacce ta shiga shekara ta biyar ko wanda ya shiga shekara ta biyar yace duk lokacin da aka samu yawan raƙuma zada sinnu shekarun sai su ƙaru shekarun wanda za a bayar kenan ila an yi sinnu ila muntaha har zuwa ƙarshen shekarun fahina idin to daga nan ne ja'ala ziyadata adadin wajibi sai shari'a take lura da ƙaruwar adadin wajibin abin da za a cire zakka yana tarayya ne da muƙabalati ziyadati adadin mal idan an ce ka bayar da yawa to dukiyarka da yawa idan an ce ka bayar kaɗan to dukiyarka kaɗan ne ka ga da farko sai aka ce a bada akuya to da abun kuma ya ƙaru dukiyar ta ƙaru kuma sai aka zo aka ce a ma'ai ya bada raƙumin kuma in raƙumin ne ma akwai ɗan shekara biyu akwai ɗan shekara uku akwai ɗan shekara hudu akwai ɗan shekara biyar iya ƙaruwar dukiyar iya ƙaruwar wato abin da za a bayar na zakka ɗin wai duk dai a nuna mana ita shari'a tana kula da wato ba ni sunan shi tana kula da sauƙaƙa wa al'umma wajen karɓar haƙƙi na zakka shari'ar musulunci ta sanya wato kuɗi ko dukiya ko dabbobi ko amfanin gona da za a cire a bayar na zakka wani abu ne da yake yakbalul muwasa wato zai iya ɗaukan taimakekeniya a ciki haka kurin ma mutum zai iya ɗauka ya bayar ba ma don zakka ba kuma idan mutum ya ɗauka ya bayar ba zai ji zafi a ransa ba shi yasa ya ce wala yushebu biha ba za a takura ko kuma a talauta ko a matse shi mai dukiyar ba dukiyar da duk aka ce a ba da ita zakka zaka ga bata kai ta kawo ba abu ne mai takurawa ba yanzu satin da ya wuce muka ce duka duka shari'a ta wajabta maka ka bada zakar kuɗi ne in kana da kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu za ka bada dubu talatin da wani abu yanzu don Allah wanda ya mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu ya fi miliyan ɗaya da rabi don an ce ya zara hakkin Allah a shekara sau ɗaya ya bada naira dubu talatin da wani abu akwai ijhafi a ciki akwai matsantawa akwai takurawa kun ga ai yana iya ɗaukan muwasa an ce muwasa taimakekeniya zan iya ɗauka in rufe ido in baka ma koda ba dan zakka ba kuma zai isa miskini wanda yake cikin talauci yake cikin matsin rayuwa a irin yau ka ɗauki dubu talatin da wani abu ka bashi ko dubu arba'in a matsayin kuɗin zakkarka nisabinka ina jin ai zai ɗan rage wahala ko zai ɗan sai buhunan shinkafa zai ɗan sai buhunan masara kai wani ma dubu talatin ɗin zai iya isansa jarin allura alfowa jarin a wannan yalan bello jarin lemo da zai rinka sayarwa da ayaba dubu talatin za ta ishe shi jari ina fata ana fahimta yar dai karamar sana'a da zai iya juyawa jarin kayan miya ya rinka siyo kwandon tumatir rabin kwandon tattasai yana kasawa albasa a dubu talatin nan kaga akwai muwasa to idan kun lura da duk dukiyar da aka ce a fitar da zakka to akwai nau'i na sauƙaƙawa a cikin shari'a amma walakin na aksarar nasi la ya'lamun sannan kuma Allah ya kaddara zai iya yiwa a samu zalunci min baini ta'ifataini min ta'ifataini algani zalunci a cikin zakka yayin da mawadaci biman ihima ujiba alai idan mawadaci ya hana abin da aka wajabta masa yanzu zan muke ta bayanin me aka wajabta sai wani ya zo ce kai ni gaskiya ba ran ba da dubu talatin nan ba miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu za da talatin in za ku karɓi sha biyar ku karɓa in ba za ku karɓa ba ku bari to idan ya ba da ƙasa da abin da aka wajabta masa ya yi zalunci haka mai zuwa ya karɓi zakkan shi ma zai iya yin zalunci saboda adalcin shi kai mai bayarwa za ka yi zalunci kai mai zuwa karɓi zakka kai ma za ka yi zalunci bi akhdihi ma la yasahiquhu kamar mai karɓar zakka ya je ya kwaci ko ya karɓi abin da bai cancanci shi ba an ce a karɓi talatin da wani abu ya je ya ce sai an bashi saba'in da bakwai kaga ya karbi abin da bai cancance shi ba to shi ma wannan fa duk da hakkin Allah ne zai karba fa za a rubuta shi ne cikin azzalumai hakkin Allah zai karba amma wallahi yayi zalunci in ya karbi sama da abin da aka wajabta to fatawallada min baini ta'ifatayn dararun azimun alal masakin to kaga sai zaman tu bangarorin guda biyu zai iya haifar da cutarwa akan wato miskinai Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi sha'aninsa sai ya zo ya raba zakka da kansa malam da kansa Allah tabaraka ta'ala ya raba zakka wa jazza'aha thamaniyata ajza'in ya kasa zakkan nan kashi kashi har kashi uku na farko akwai alfuqara waɗannan su ne matakin farko da shari'a ta ce a ba su zakka fakirai akwai miskinai akwai al'amiluna alaiha masu aikin karɓan zakka duk wanda yake bi yana bin masu hali yana ci a bada zakka shi yake karɓowa yana tarawa ya kai wa shugaba to komun kuɗinsa a shari'a za a bashi zakka shine al'amiluna alaiha akwai almu'allafatu qulubuhum wanda ake ba su dan a jawo hankalinsu su karɓi musulunci ko su zauna a cikin musuluncin sababbin musulunta ne sai ake ganin watakila gudun wahalar talauci ko na abu kare sa su juya baya to idan an zo raba zakka sai a ba su mu'allafatu qulubuhum dan a rike su kas su fita bayi ana bawa bayi wanda ya ci bashi wanda ya ci bashi wasu malamai suka cewa wanda ya ci bashin da zai taimaki wani za mu zo mu yi bayani anan fi man yu'ta sadaqa wasu kuma suka ce algharimun kawai maciya bashi bashi bala'i ne bashi musiba ne ta kai ga idan ana bin ka bashi zaka iya zuwa ka bi layi ana ba da zakka a baka dan ka je ka rage bashin da ake bin akwai fi sabilillah fi sabilillah jihadi saboda Allah a saka kudin dan jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah malamai sun yi ta sabani shin gina masallaci zai shiga cikin fi sabilillah ko bai zai shiga ba wasu suka ce zai shiga aikin Allah ne wasu kuma suka ce a fi sabilillah nan fa wani aiki na addini kamar jihadi ko na makamancin wannan da kuma ibn sabil matafi shine na takwas wanda yake kan hanya guzurin sa ya yanke masa ka san mutum in yayi tafiya guzuri yanke mai yana tozarta kwarai da gaske ba za ka san da wannan ba sai Allah ya jarabe ka da wannan ko kai da yan fashi sun yashe ka ko kuma ka yi tafiya ka je watakila ka sai kaya sama da kuɗin da kake da shi ko kuma wata musiba ta same ka ko ka ɓata ko an samu lalacewar abin hawa ya cinye maka kuɗinka ka zama baka da komai mai kuɗi mai hali mai mawadaci yakan iya zama talaka a garin da ba nasa ba yayin da guzuri ya yanke masa shi yasa aka ce mai yankewar guzuri matafi ya halatta wato a bashi wato zakka idan an ce fakiri alfaqir shine wanda innama sadaqatu lil fuqara'i ko wal masakin jama'a fakiri shine wanda bai mallaki abincin shekara ba ko da ko ya mallaki nisabi ko da ya mallaki nisabin zakka to za a bashi kaga fuqara'u suna da yawa zan maimaita wanda ake nufi da fakiri wanda bai mallaki abincin da zai ci da shi da iyalinsa a shekara ba wannan fakiri ne maciyin zakka ne lamba ɗaya Allah da tausayi yake bala Allah da tausayi yake kaga da yawa 'yan albashi wallahi maciya zakka ne da yawa 'yan albashi maciya zakani da yawansu yanzu ba da yawa kafin kafin ka tarar da mutum wai wai yana da abincin shekara a gidansa karka rudu da rigarsa alaji ka bashi kawai in za ka yi zaka ka bashi karka rudu da yar motar da yake hawa mutum nawa ne yake hawa mota bai da abincin shekara wallahi su suka fi yawa ma yana da mota amma wallahi bai da abincin da ci shekara ka bashi zakka karka lura da dan mashin ɗinsa yana hawa sabon mashin bai da komai ka ba shi zakka saboda wasu suna munanta fahimta dangane da harkar zakka an ɗauka galbani gajiyayye talaka busasshe ke gasashe shine za a ɗauki zakka a bashi kuram kaga in dai da, da masu ba da nan suna suna bibiyan fassara ta waye miskini da ya kamata su ba da zakka wa mutane da yawa wallahi ai wannan a faƙiri to shi miskini ya fi faƙiri almiskinu afkar min alfaƙir kun ji na ce muku faƙiri in wani ce ma faƙirin banza yana nufin baka da abincin shekara ka ce eh na yadda shi miskini shine wanda bai mallaki komai ba wanda yake wai noma abincin shekara mutumin ƙauye da yake ƙauye yana noma abincin shekara bai cancanta ba shi zakka ba tunda yana da abincin shekararsa dama babban damuwar talauci ya rashin abin da zaka ci ai to shi miskini bai da komai miskini yakan iya zuwa wurin fakiri ya roƙe shi ya taimaka masa al miskinu ahwaju ila al faqir ko min al faqir ya fital ya fa fakiri bukata to ka iya cewa yanzu miskinan wala Allah su aka fi mai da hankali ake ba su zakka amma da Allah ya zo fara bayani cikin hikimarsa ya ce dukan su biyu a ba su kenan ko mutum yana da abincin wata shida ya cancanta a ba shi zakka sai masu yin aiki asa'i da aljabi ake cewa wanda yake rabawa su mabukatan ya kai wancan ya kai wancan ko da ko yana da babban shago a kasuwa a bashi almu'allafatu qulubuhum kafiri da ake iya bashi dan a jawo hankalin sai musulunta ko kuma wanda yake bai dade da musulunta ba dan a bashi dan ya zauna fakiri a wannan bawa mumini a ba shi zakka don ya biya ya ƴanta kansa ya dawo ɗa kaga an taimaka masa ko ba ka ba ne sai wanda ake binsa bashi wannan yana da kyau a taimake shi don kar ya mutu da bashi a kansa a bashi ya biya abin da yake kansa na bashi ya kubuta da mutuncin iyalinsa da sauransu da matafiyi shine baƙo dan tafarki kenan to akwai sharadin ita ba da zakkar dole ta kaman ta kai nisabi mana ta kai adadin idan raƙuma ne su kai adadin kaza in tumaki ne su kai adadin kaza in shanu ne su kai adadin kaza bulugun nisab kuma abu na biyu in ma kuɗi ne kai dole sai ya kai adadin wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu to kuma dole ne ya zama tamamul mulki ka wato cikakkiyar mallaka duk wanda zai bada zakka ya zama ya mallaki kuɗin idan kuɗin nan da kake juya ko sun kai miliyan dubu in ba naka bane babu zakka a kanka yanzu a ce watakila wani babban alaji ne yana australia yana can yana samun kuɗi yana turo maka kana juyawa ana ganin kana cikin walala ashe ba kuɗinka ba ne ba tamamul mulki ba ne babu zakka a kanka sai dai shi kai mai magana ka ce alaji lokacin zakka ya yi a cire idan kuma ku biyu ne kuka mallaka to hakkin yana kan ku ne ku ku biyu in dabbobi ne in tumaki ne in kuɗi ne idan jari kuka haɗa sannan abu na uku dole ya cika shekara amma in ba dabbobi ba ne ba in kuɗi ne kenan kayan noma masu ya shekara ba wato haka wuyan wasa da kamar yadda muka yi bayani da kuma duk abin da ake noma shi yake fitowa lokacinsa da ya yi kawai shi kenan sai a cire a bayar dole ne idan za a yi zakka sai ba ni sunan shi idan kuɗi ne sai wannan kuɗin sun shekara in je kuɗi ne sai in sun shekara to akwai abubuwan da ba a cire musu zakka kamar gidan da kake zama wannan istimal ne khas ko gidan da kake zama ko ya kai naira miliyan dubu ba a cire mai zakka motar da kake hawa in ta kai miliyan ɗari ba a cire mata zakka wannan abubuwan da kake amfani da shi wannan ba ka ce mai zaka amma gidan da duk kake da shi ba kai kake amfani da shi ba a matsayin kadara ka siya ka jefar ka sa kannan matanka a ka sa mahaifiyarka a ka sa a yan haya a ka sa mana kadarori ne to idan ka zo zaka buga lissafin kadara sai ka cire da gonaki da gidan kaji da kake da shi da yan adaidaita sahun da ka saya da motocin haya da kake da shi da noman rani da kake kasai gonaki da waya duk shekara idan ta zo sai ka buga wannan adadin kudin wannan kayan kadaran sai ka cire hakkin Allah kuma an so dukiya kar ajiye ta haka zaka ya cinye ta a rinka juya ta a rinka juya ta wasu malaman suna cewa dukiyar ta zamanto wacce take karuwa ne ba dukiyar biyan bukata ba wasu sun faɗi haka na'am gonarka da kake noma abinci a gida? a ba za a yi ba wannan tambaya ce mai kyau kamar yanzu mutum yana da gona hekta biyu uku hudu yana noma ta da ita yake cire da ita yake cin abinci a gidansa ya noma masara a kai gida a ci kaga wannan yana amfani ne da ita to a nan gurin amfanin gonan za ka cire wa zakka ba wai ita gonar za ka cire wa zakka ba ban sani ko kuna ƴan uwa suna fahimta wannan kenan wasu malamai suka ce um, duk dukiyar da take ba taka ba ce kai kadai kun san ina maimaita wannan saboda akwai dukiyar da zaga mutum yana harka kai ka ɗauka ta nasa ne amma ba nasa bane shi kadai hakkin zakka bai tabbata akan ka kai kadai ba sai in ko biyu ne sai dai in yawan dukiyar ya kai kowane ɗaya daga cikin ku ya cancanta ya fidda ya fidda me ya fidda zakka to akwai wani abun da malamai suke cewa dukiyar da mutum ya same ta take kawo masa kuɗi wannan wadda take mu'adda ne linnama'i to wannan zai cire mata zakka amma dukiyar da mutum ya tanade ta ba kuɗi take kawo masa ba to bai cire mata zakka ba kadara ce kake da ita ba kuɗi yake kawo ma ba barin muku misalin za ku iya ganewa yana da gida da ya siya sai ya je ya ba wa almajirai gidan nan ya kai naira miliyan ashirin sai ya ba wa almajirai suna zama a ciki ba a biyan su kuɗin haya kaga wannan baya karuwa to sai malamai suka ce idan kana la ya laysa mu'addan lin nama ba ba karuwa yake ba dukiyar ba ta karuwa to wannan fala zaka tafi abu na biyu ya sayi tirela tana kawo kuɗi amma wannan tirelar shi ba wato ba karuwar ta yake ɗauka ba watakila ka iya cewa marayu ya bawa suke cin abinci da ita to wannan a karan kansa ba za a ce abu ne da ya ɗauka shi yake yake tsotsar kuɗi misalin suke kawo mai kuɗi kai tsaye ba tunda bai da wata fa'ida a kai Allahumma illa wataƙila in ya danka musu ita ya ba su ita ce su ɗin a wajensu idan kuɗinta ya kai zakka ko a ƙungiyar da ya bawa kuɗin da motar take kawo ko ita ta kai zakka kaga sai su iya cirewa amma shi a karan kansa tun da ya riga ya ba su ne da sauransu misali yana da wani ƙaton fili na'am kadara ce amma filin nan ashe yana kusa da wani masallacin juma'a kurin sai ya bar filin shi bai sai da shi ba ana ta fakin ana sallar juma'a wurin tunda ba ba nama'i yake ba ba karuwa yake ba ba fa'idan ta ba kuma siyan su idan ya ƙara kuɗi ya siyar ba ku gane fa kar ayi wa shari'a hikima kamar dai shi baya wani fa'idantuwa da shi amma dai misalin nasa ne wasu suka ce ba za a ba za a cire zakka ba amma wannan lissafin gaba ɗaya banda kuɗi kuɗi kam in dai suna ajiye to lalle sai an sai an cire musu zakka tajibu fiha az-zakka shine suka ce bistisna'in naqadaini li'annaha amwalun namiya bi nafsiha dole ne idan mutum ya same su to sai ya bayar to kafin mu zo kan fa'idodin zakka bari mu karasa abin da ibn al-qayyim yake faɗa Allah ya masa rahama yace Allah tabaraka ta'ala da kansa ya raba zakka sannan kuma ya rarraba ta kashi takwas kamar yadda na muku bayani amma kashi takwas nan ana iya kasa su zama sinfi biyu ahaduhuma na ɗaya a cikin waɗannan akwai man ya akhudhu li hajatin akwai wanda yake karban zakkan nan saboda bukata idan kun duba kasan فيأخذ بشدة بحسب شدة الحاجة وضعفها to idan an zo bashi sai ku duba wanda tsananin bukata zai sa a bashi zakan idan an zo bashi to sai a duba tsananin bukatarsa ko kuma raunin bukatar yanzu misali ga fakiri ga miskini kana da kudin da za ka bayar da zakka idan ka zo wa za ka ba wa da yawa wa za ka ba wa kaɗan miskini ahwaju min al-faqir saboda shi yafi fakiri bukata to zaka bashi a bisa gwargwadon tsananin bukatarsa sannan kuma da kuma raunin bukatarsa shine fa ya'khudhu um bi hasabi shiddati al-hajati wa da'fiha wa kasaratiha wa qillatiha da yawan bukatar da kuma karancin bukatar din shine ce alfukara wal masakin kaga a duk cikin waɗannan mutanen da maciya zakka su da suka fi kowa tsananin bukata alfukara wal masakin to a fara tunawa da su mana kafin ka bawa ibnu sabil ya kamata a ce ka bawa fakiri da miskini kafin ka bawa mu'allafatu qulubuhum wataƙila mu'allafatu qulubuhum nan yana da hali arne ne ya musulunta yana dan cikin ku yana dan raba kafa ashe yana da miliyoyin kuɗi to zaka dan bashi amma miskinin musulmi ai yafi shi bukata ko kuma shi a waje ma yake bai ma shigo ba aka ce ka kai mai to zaka fara lura da watakila mabukaci sosai sai ka bashi wa fi riqabi da bayi wa ibn sabili da yan tafarki kamar ibn al-qayyim yana so ya nuna ma waɗannan simfin farko su ne mafiya bukata a cikin mutane takwas ɗin nan al-fuqara wal masakin da ar-riqab da ibn sabil su ne man ya'khudhu li haja wanda bukata ta sa suke karba ka duba shari'ar musulunci Allah da ya zo maganar zakat din sai ya raba mutanen kashi takwas akwai wanda tsananin bukata ya sa aka ce a basu to kashi na biyu asani man ya'khudhu li manfa'atihi wanda zai karɓa ne saboda amfanin shi shi gaskiya ba lalle ne yana da bukata ba amma ya yi wani aiki aka ce a ba shi ladan ido al'amilu na alaiha yanzu masu aikin zaka ba mamaki mai aikin tattara zaka wani miloniya ne ma shi wataƙila an ga mai kuɗi ne dan ba zai sa ido akan kuɗin ba aka ce je aikin tattara zakar amma abun mamaki automatically yana cikin maciya zakka sai dai shin buƙatar sa daidai take da alfuqara wal masakin wa ibn sabil da da da da da da da wannan arriqab ba ɗaya bane sannan kuma wal mu'allafatu qulubum wanda ake jawo hankalinsu ana ba su ne dan ne dan motivation haka a jawo hankalinsu su karɓi musulunci algharimuna da maciya bashi wanda ake bin su bashi li islahi zatil bayni akwai waɗanda suka ci bashi dan su sulhunta tsakanin mutane misali ana bin malam ibrahim naira dubu hamsin malam dabsa sai rikici ya shiga tsakaninsu da rashin mutunci za a wulakanta shi ibrahim ni kuma sai na zo na ga bai kamata in bari a wulakanta malam ibrahim ba don ana bin sa kuɗi sai na ce wannan dubu hamsin ɗin da malam dawud yake bin malam ibrahim na ɗauki nauyin ni zan biya kaga na ci bashi ne li islahi zatil bain za su yi rikici za su yi faɗa ko babu jituwa tsakaninsu ko kaga wasu suna cikin rikici da rashin jituwa ka je ka ci bashi ka ɗinkimo bashi kuɗi mai yawa ka je ka kai wani ka ce gashi wani ne ce kawo ma za ka ga sun gyara tsakaninsu ko ba ka bane ba kuna tafka rikici ba kwa shiryawa da mutum yana faɗa da kai ba kwa sulhu ba kwa abin nan sauransu inda ka je kai mai cefane mai kyau ka samu sutura mai kyau ka yi wa iyalinsa ka yi masa ka samu wasu kuɗi ka danka masa wallahi za ka ce daga wani wallahi haka ya ce a gaya ma ka yi haƙuri abin da suka faru ce to ba komai rayuwa ce ka ce masa na gode sun sulhuntu tuntuni sun gyaru malam to ya halatta ka ci bashi don ka sulhunta tsakanin wani da wani ko don ana bin wani ya kasa biya ko kuma kana ganin akwai yar tatabar za tsakanin su akwai takun saka tsakanin su kuma baka da kuɗi ka san kuɗi suna gyara yanzu zan ji ina ƙaunarka nake gaya maka yanzu zan ji ina son ina ƙaunarka saboda hidima shi yasa manzo Allah ya faɗa ai gaskiya ce ta hadu ta habu ku rinka bayar da kyauta wa junanku ku ɗauki kyauta duk wanda kake bashi kyauta ka mallake shi in dai ka bashi to wallahi ka mallake shi ko ifriti ne sai ya ɗan ɗaga ma ƙafa in ka ji ana zage-zage ba a bayar ba ne kawai wal guzantu fi sabilillah da wanda suka je yaƙi saboda Allah waɗannan simfin in kun lura mala yace fa in lam yakun al akhid muhtajan ko da mai karban bai zama mabukaci ba wala manfa'ata fihi lil muslimina ko babu amfani ga musulmai ai afwan wannan mun gama wancan magana waɗannan mutanen zai iya yiwa su karɓi wannan abun ko da musamman dai na farko al'amiluna alaiha din nan da mu'allafatu qulubuhum waɗannan zai iya yiwa wata kira suna da wadata amma shari'a ta ce a ba su ina fata ana fahimta to sai malam ya kawo wata magana ta ƙarshe idan mutumin da ya kamata a bashi a cikin wannan sinfin yace bai da bukata wannan yace bai da bukata to shikenan ko kuma babu amfani ga musulmi ma'ana babu fa'idar musulmi a cikin wannan fala sahma lahu fi zakati wannan bai da wani rabo a cikin zakka ba sai an bada ba kenan ya nuna bukatarsa na biyu kuma akwai manfa'a lil muslimin a wannan simfin kafin a bayar kenan um, wannan fasalin yana dan alaka bari mu dan fara rage shi kaɗan kafin nan yace fasalin fi man yu'ta sadaqa waye za a bawa sadaka din kun ga akwai alaka yace kan sallallahu alaihi wasallam idan alima min ar-rajuli annahu min ahliha atahu don Allah masu hali masu kuɗi su kula da wannan magana sai aiki da ita shiriyar manzan Allah akan ba da zakka kurin da ya ga mutum ya san cewa mabukaci ne kurin ɗauka yake ba shi ba sai an aika ma ba ya za ka ci zakka ai bai kamata ba ko kuma sai mutum ya aiko yanzu abin da yake faruwa shine matan aure a gidaje da talakawa a unguwanni takarda suke rubutawa tun farkon shekara suna aika gidan alhaji cewa da Allah in an zo ba da zakka a sa da mu muna ciki shari'a da ka tace da ka duba mutum ka ga yana da bukata dauki ka bashi kawai ba sai ka sa ya tursa sa fuskarsa ya wulakanta ya zo ya nuna bukatarsa a gare ka ba malam kuma ita kyauta ai tana da daɗi ne mutum ya baka baka roƙe shi ba daɗinta mutum ya ɗauki abu baka tambaye shi ba ya kawo maka ya baka ya fi a ce wani ba ni sai ya baka darajar kimar wato ba ta kai a ce ya ɗauka ya baka baka tambaye shi ba malam ya ce wa in sa'alahu minha man la ya'rifu halahu a'tahu ba'da an yukhbirahu annahu la habda fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib idan aka tambayi annabi zakka sallallahu alaihi wasallama in an roke shi an ce ya bada to yakan bayar amma da sharadi sai yayi bayani yace zan baka amma fa a ka'idar Allah a dokar Allah wannan zakka mawadaci ba shi da rabo a cikinta mai ƙarfi mai lafiyar nema ba shi da rabo a cikinta kenan duk wanda ya je ya bi layi ya karɓi zakka to ya karɓi suhtu alhali bai cancanta ba mai hali ne sai je karɓi zakka kamar yanzu yadda mutane suke yi idan an zo ba da zaka sai mutum ya duba gidan abokanansa masu kuɗi wanda su ma suna cirewa sai ya aika zakarsa wa matan abokanansa abokinsa suna harka kasuwa miliyoniya ne idan ya zo ba da zaka sai nan da ambulan sai ya ci gashi ka miƙa wa iyali shi ma wancan abokin in ya zo sai ya buga ya ga matan shi nawa sai ya ci gashi ka miƙa wa iyali wallahi akwai mutanen da haka suke yi mai kwan ya je ya ba wa danginsa kannan iyayen kannan mahaifiyarsa yayyen babansa kannan babansa a'a kannan matarsa a'a yayyen matarsa a'a danginsa na ƙauye a'a abokanansa na harka wanda suka yi makarantar firamare sakandare tare su tare su Allah bai ba su rufin asiri ba yayi ta lissafin irin wannan yana ba su ya samu ladan zumunci ya samu ladan zakka bai zai yi ba sai dai ya dauke ta kai ta inda in ya kai za a dawo masa da ita saboda na ba wa matanka kai da 'ya'yanka ai akwai ɗanka yana sakandare akwai ɗanka yana kaza sai in tura mai miliyan biyu wancan miliyan ɗaya wancan dubu ɗari bakwai wancan dubu wallahi haka suke to kai ma kuma da kunya in ka zo bayarwa sai ka ce ai gidan wane sun aiko mun barin aika musu haka suke exchange fa za zulm wannan zalunci ne to annabi ya ce babu rabo duk wanda ya karɓi zakka zakka ba ta da wato wanda yake da hali yake da iko gani to bai da rabo a cikin zakka to haka annabi zai dauka baka ce ka sani dai gashi na baka tunda ni ban san badinin ka ba wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam tafriquha ala almustahiqin fi baladi almali abu na uku yana daga cikin shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba zakkan nan ne ga mabukata kun ji almustahiqa wanda suka cancanci zakka fi baladi almali a ainihin wato dukiya a garin dukiyar yanzu misalin wani ɗan jega ko wani ɗan maiduguri ko wani ɗan sokoto ko wani ɗan kamaru ko wani ɗan chadi ko wani ɗan kaza ya shigo kano ya nemi kuɗi kuɗinsa dukiyarsa gaba ɗaya a kano ne to idan ya zo raba zakka sai dai ya raba zakkan nan gama ga mabukatan Kano shi ma can garinsu yana iya kai musu idan ya gama rabawa mabukatan nan to sai a ɗora ta a mota a kai can kamar yadda za mu zo mu yi bayani annabi yana yi alaihi salatu wasalam me ma'anan fi baladil mali a garin da aka samu dukiyar yanzu akwai adalci mutum ɗan kamaru ko ɗan cadi ko ɗan gari kaza ya shigo nan garin ya nemi kuɗi idan shekarar zakka ya yi ya lissafe kuɗinsa ya zuba a buɗin mota ya kama hanya ya je can garinsu ya raba alhali ga inda ya nemi kuɗin abu na biyu daga cikin hikimar shine idan talakawa da fakiran da kake rayuwa da su wanda ka nemi kuɗin a garinsu sun fi kowa cancantar wannan zakka don su suke kusa da kai ba wai ka ɗebi kuɗin ka je ka kai ba tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim shi sa ibn qayyim yace fi baladil mal amma wa ma fadala anhum minha hamala ila ilayhi fafarraqahu ko humila ilayhi fafarraqahu abin da ya sarra kuma sai a dauka a je a rarraba ya halatta a yi dauki zakka a je a raba ta a wani wuri amma in an ba wa mabukatan gurin da aka nemi kudin to sai dai kuma watakila in wani garin da za a ba da zakan ba mabukata ko yanzu misalin idan ko kuma su cancanci zakka ba china ya je yana harka yana business ya samu kuɗi ya yi kamfanoni a can ya samu kuɗi idan ya zo raba zakkar sai raba ta a china ya dawo gida sai dai inda musulmi a can mabukata na'am eh idan da musulmi a can zai iya rabawa to wai kaji wannan waya ce wai zai iya rabawa a can wal mu'allafatu qulubun to gaba ɗaya ka san takwas din wal mu'allafatu qulubun zai ɗebe ba wa mutanen an yadda ya tsakuri Allah na tuba dan China ko ana mu'allafatu qulubun ma a cikin su ai suna da wahalan sha'anin musulunta Allahu alam ba zan ce ba sa musulunta ba amma dai ba da yawa ba sosai to wannan kenan kun gane wannan fiqhin ku wa kadhalika kana yab'athu su'atahu ila al-bawadi wa lam yakun yab'athuhum ila al-qura bal amara mu'adhan an ya'khudha min ahli al-yamani wa yu'tiha fuqara'ahum annabi yana tura su'atahu su'atahu wato wato wato wakilansa masu karɓo zakka sa'i jam'i na sa'i su'atahu masu karɓo zakkarsa sai ya tura su ƙauyuka bai fiye turawa manyan birane ba bari dai manzon Allah ya tura ya tura mu'azu ya je Yaman ya karɓo ka san me yasa saboda mutanen ƙauyen a lokacin sun fi raƙuma sun fi dabbobi sun fi amfanin gona sun fi kaza sun fi kaza sun fi kaza yawan masu ba da zakan na dabbobi da na kayan amfanin gona a ƙauye sun fi yawa duk da cewa a birnin ma za a iya samu musamman yanzu in zamani yanzu a zamani kuma za mu iya cewa masu ba da zakan sun fi yawa a ina a birni saboda an hana talakawan noman an hana su kiwon gaba daya sai abin da Allah ya yi ya tura mu'azu ya je mutanen yaman ku duba da ya ce wa mu'azu ka je yaman ka karɓo zakka sai ce idan ka karɓa ka raba zakkar a cikin talakawan yaman ɗin walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam an yab'asa su'atahu illa ila ahli al-amwali az-zahirati min al-mawashi waz-zar'i was-simar ba ɗabi'ar annabi bane sallallahu alaihi wasallama ya tura masu karban zakka sai wanda ya san yana da kuɗi a zahiri shi ba zuwa ake ana mai shune ba sai ya ga zahiri cewa kana da kuɗin kamar ya ga kana da dabbobi masu yawa ko kuma ya ga kana da amfanin gona mai yawa kana noma mai yawa wannan a zahiri ya gani ko kuma kana da dabinai simar 'ya'yan itace masu yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da a yan quantity and sabe wajen raba zakka da ba da zakka shine yace wa kana yab'asu al-kharisa yakhrusu ala ahli an-nakhl tamra nakhilihim wa ala ahli al-kuruni kurunihim wa yanzuru kam yaji'u minhu wasqan fayahsibu alaihim min az-zakati biqadrihi kai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tura masu estimate masu masu me ake ce da su wanda suke estimating valuers wanda suke valuing abu su ga abu kaza zai kai kaza kamar dibinan nan sai a ga gonar daga nan watakila ta kai gadon kaya faɗi to da sun ganta sun ga dibinan za su iya cewa wannan zai kai wuski kaza tun a wancan lokacin akwai masu kwakwalwa da suna iya bugal wannan lissafin masu zuwa su irga tumaki da dabbobi sun iya lissafi sai ya tura masu zuwa gurin gonake na dabinai su je masu zuwa gurin gonake na inabi kurum gonake na inabi in sun ga gonar inabi a kwance za su iya cewa za ta kai kaza inda annabi yana bada ana bada zakka akan inabi sai su duba nawa kwano nawa za a samu to sai annabi ya ce zakkarku ta kai kuɗi kaza zakkarku ta kai kuɗi kaza ko ta kai kwano kaza ko ta kai dabbobi kaza yace wa kana sallallahu alaihi wasallam ya amuru al-kharisa an yada lahum sulusa aw ar-ruba fala yakhrusuhu lima ya'ru an-nakhil min an-nawa'ib annabi yana tura valuers masu valuing ko masu estimating ko masu faɗan quantity din yace idan kun je a cikin dukiyar gonan ku ware 1 over 3 ɗaya bisa uku shi kar ku sashi a cikin lissafi ko 1 over 4 kar ku sashi a cikin lissafi ba don komai ba saboda ana iya samun annoba ta zo ta fada wa gonar to ku bar musu wannan kada ku musu lissafin gaba ɗaya ko da an karɓi zakka to akwai wani kaso da ba a taɓa musu shi ba ba a karɓi zakka a cikinsa ba an bar musu shi bonus ne wannan ina fatan kuna fahimta idan gonarsa ta kai daga nan zuwa ganin ɗaya sai a kasa ta kashi hudu a ce a yi estimate ɗin iya kashi uku kashi ɗayan a bar masa kawai ba sai an yi estimate ɗin da shi ba saboda akwai calamities abubuwa da za su iya zuwa na ainihin asara da za su iya samun gonar ko ya bushe ko kuma ruwa ya karanci ko kwari su zo su cicci to duka wannan an bar maka ko da ka samu matsala ka fanshe ta wannan malam ka duba maslaha da annabi yake lura sallallahu alaihi wasallam yace lima ya'ru nakhila shine min an-nawa'ib an-nawa'ib kaman jam'i ne na'iba wato abin da yake zai iya zuwa na masifa ko asara haka wa kana hadha al-kharsu wa kana hadha al-kharsu likay tuhsa zakatu qabla an tu'kala thimaru wannan estimate din da ake wannan kirtata ko kintata da ake yi ana yi ne don kar a zo a ci amfanin kar a cinye amfanin gonan kafin a bada zakka ka riga ka san cewa hukuncin kudin kayan amfanin zakkar ka kaza ne to kamar zaka cire ka bayar kafin ka cinye amfanin wa tufarraqu kafin a raba wa li yatasarrafa fiha arbabuha bima sha'u sannan kuma masu dukiyar su tasarrufi da dukiyar su yanda suka ga dama tunda sun riga sun cire hakkin Allah malam gonarka wataƙila kafin ka gama sarewa an gaya maka zakar ka kaza ne ka kawai sai ka cire ka ɗauka ka bayar sauran ka sarrafin ka ka ƙara aurenka ka gina gidanka ka sayi motar ka kai duk abin da za ka yi baka da damuwa wannan lokacin akwai gwamnatin musulunci kenan wa yadmanu qadra zakati kuma abin da gwargwadon zakka kuma su biya abin da yake na zakka kuma su biya to a nan gurin yanzu wani sati za mu tashi akan abubuwan da ba a cire musu zakka idan kun lura da duk wannan lissafin gaba ɗaya ko yan uwana wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana lura da dukiyar mutane kuma yana da tausayi kwarai da gaske akwai abin da ya faru dangane da waɗanda ake turawa su je su karɓo zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa duk wanda na tura shi je karɓo zakka to fa ya zo da kaɗan ɗinsa da mai yawansa kuma mutum ne sun ci a bashi cin hanci akan tura wasu irin estimators ɗin nan wanda za su je su yi estimate su faɗi nawa zakka zai ci an taɓa tura wato abdullahi ibn rawaha ya je wajen mutanen khaibar abdullahi ibn rawaha ya je garin khaibar ya ba da estimate na me zakka musulunci me yake da shi na zakka ka duba halin mutane na son kawo mana wannan hadisi ne don mu gane ɗabi'ar mutane tun a can ɗin har zuwa yau yahudawa ne su kira su mana annabi ne ya aiko shi jima na bari mu ɗan gana kaga muna da amfani da yawa kaga kaza kaza kaga kaza kaza ka bari za mu ɗan baka wani abu kawai ka je ka ce masa zakkar mu kaza ce tun a wancan lokacin kamar yadda yanzu gwamnati za ta ba da kwangila sai ta tura wakilanta su je su duba wannan kwangilan su ba da report cewa ta yi ko ba ta yi ba irin masu duba kwangilan na malam kudin da suke samu Allah ya baro kansu ne za a yi kwangilan naira miliyan ɗari ko miliyan dubu ko ta hanya ko gina wata makarantar firamare ko gina wani asibiti gwamnati ta saki kuɗi to a ƙa'idar gwamnati ba za ta ba da kuɗin kai tsaye ba sai ta tura an duba aikin yayi to wanda aka tura shi kansa ya je rinka duba aiki yayi ko bai ba shi ma fa ya gama warkewa a irin wannan zamanin saboda me shiryawa za a yi waɗanda suka yi aikin masu kwangilar daman ba za ka je sai ka gaya musu za mu zo fa a ranar za a haɗa brown envelopes a karɓi akawun nan ba ɗinka a maka hidima sai a je a nuna ma guri ɗaya biyu kawai guri ɗaya biyu kawai sai a ce ka ɗauki hotonsa kawai ka ce duk haka yake kuma alhali fiye da rabin wurin ba a gama aikin ba sai a nuna wani gurin da an yi finishin an saka tayal an saka komai an rufe an yi komai da komai sai a ɗauki hoton sai a ce ka je ka kai a rahoton ka ka ɗauka ka yi attachin amma akwai wuraren da ninkin ninkin ba ninkin ba a ma sa tayal ba ba a yi sa electric fittings ba ba a sa kayan ban ɗaki ba a koma komai ba ka je ka bada rahoto a sake mana kuɗi cewa mun gama aiki in kuɗi sun fito za mu ƙarisa sai ya je ya yi wannan a sallame shi to nawa za ku bani wallahi malam ciniki ake na miliyoyi da wannan ne za ka ji mutum ya samu kuɗi sai ka ji ana aiwa ne ya yi ƙarfi ya yi ƙarfi a gwamnati ai su suke duba kwangilar gwamnati ai mutum ya zo ya ciyar da iyalinsa wannan kuɗi ya ciyar da iyayensa wannan kuɗi ya tafi aikin hajji da wannan kuɗi ya je umra da wannan kuɗi a ba shi cin hanci to bari ku ji wannan abin da ya faɗa abdullahi bin rawaha ya ce tut'imuni sufta yanzu haramun za ku ciyar da ni ni za ku ce za ku ba wa haram wallahi laqad ji'tukum min indi ahabbin nasi ilayya wallahi na zo muku daga wurin mutumin da shi ya fi soyuwa a garin duk duniya ba wanda nake kauna irinsa wala antum abghadu ilayya min iddatikum min alqiradi wal khanazir billahi alazim wallahi tallahi na fi son aladu da karnuka akan ku na fi fushi da ku sama da fushin da nake da alade da kare ba zan taɓa yadda ku halakar da ni ba sannan kuma ƙiyayyata gare ku da soyayyata ga annabi ba zai hana muku adalci ba wala ya'miluni bughdi laka wa hubbi iyyahu an la a'dila alaikum ina so in shaida muku ya ku yahudawan khaybar tsabar sona da annabi ba zai sa in zo in kwaci kuɗin zakka in kai masa ba ko in bashi wani estimate wanda ya fi karfin abin da kuka noma ba soyayya da nake wa annabi wallahi ba za ta sa in je in gaya masa ba haka ba sannan kuma kiyayyar da nake muku ba zai sa kuma ni in zalunce ku ba wallahi da ya gaya musu wannan yahudawa ne sai suka ce bi hadha qamati samawati wal ard ya abdullahi bin rawaha da wannan adalcin sammai da ƙasa suka tsaya Allah ya tsayar da sama da ƙasa ne da tsabar adalci ba da itace ko da wani katako ko wani ƙarfe da ya tokare su ba tsabar adalcin ubangiji suka tsaya ba su rikito ba kai aikinka so yan uwana na faɗi wannan ne saboda yana iya faruwa mutum a bashi amanar wani abu ya je ya duba ko supervisor ne kai a makaranta ko wani abu makamancin wannan an ce ka rubuta rahoto akan wasu mutane a abokananka ne su dan duba su dan baka wani abu ko wani abu makamancin wannan ka san me kace ka san me kace kuma yanzu wannan kuɗin da suka ɗauka suka baka kana tsammanin da a gidanku kake a unguwarku a tudun bojuwa a can kake a zaune za su je su kai maka wannan kuɗin za su baka ba za su baka ba mala ana abubuwa akan harkar kwangilan da kuke gani daga sama har ƙasa har manyan sai wanda Allah ya kubutar baran faɗi sunansu baka su turo a tattare ni a tafi da wallahi ha babban ha ƙarami yake yi akwai manya a ƙasar nan an san su aslan ma dama ba za su ba kwangila ba sai kun zauna kun yi an warware tukunna an tattauna to me nawa me ka so na aiki ne fa na talakawa hakki ne na bayin Allah amma wallahi da rabansa in kuma baka bashi wallahi ba za a bada kwangilar ba wannan wani abu ne is common tun daga can har zuwa hidimarsa makaranta jami'a ne za a ɗauki ɗalibai watakila admission ne za a bar a'a menene wane ne a'a wane ne da sauransu a'a za a hayar da kai ne a ɗan tsallakar da kai ka ci jarabawa sai a kira ka a tattauna da kai me za ka bayar duk ana yi certificate na digiri ko wani abu duk ana bayarwa ka ba da kuɗi a baka duk ana yi amma wannan suht ne haram so wani sati insha Allah za mu ci gaba da bayanin da mu karasa in Allah ya sa yarda Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ka raba mu da cin haram ka azurta mu da cin halal wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa